ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha takwas ga watan jimada sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin tafsirin suratul ahzab aya za mu tashi aya ta ashirin da biyar ne ko waradda lawon da zina kafaru bi zaizin yawa aya ta ashirin da biyar za mu tashi insha Allah a ce wannan sura mai albarka muna magana akan suratul ahzab a kisar yakin ahzab yakin gwalalo da yadda waɗannan rundunoni suka yi taron dangi suka haɗa kai don su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da niyyar kammalawa da musulunci da musulmai gaba ɗaya Allah ya juyar musu da bala'insu kansu sun yi nufin sharri Allah ya mayar musu kansu da kansu kuma haka daman yake kowa washe ya ce za ka tona ramin mugunta ka tona daidai iya zurfinka saboda abin da zai je dawo Allah ya ba mu labari sun yi nufin sharri sun kulla makirci wa annabi da sahabbansa sun haɗa kai sun haɗa ƙarfi sun yi amfani da dukiya sun yi amfani da dama sun yi amfani da lokaci an yi munafurci an kakkarya alkawari dan dai a saba annabi sallallahu alaihi wasallam a saba alkawari kuma Allah ya bai ba abinda suke nema ba samu ba wanda yau zamu ji kissar abin da ya faru insha Allah kamar yadda Imam Ibn Kasir Allah ya masa rahama ya kawo Allah ma ya zo Abu Qatada kenan al-Arabi da shi muka sha ruwa anan to amma ya dan samu matsala ta rashin lafiya da haka ya koma gida su muna fata yi masa addu'a Allah ba shi lafiya Allah warkar da mu gaba daya za mu yi karatu da hamdan bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا
Allah maɗaukin sarki yana ba da labari dangane da waɗannan ƙungiyoyi, ƙungiyoyin tsiya, ƙungiyoyin gaba, ƙungiyoyin faɗa da musulunci, yayin da Allah ya kore su daga garin Madina. ya aiko musu da iska rihan wa junudan lam tarauha da kuma rundunoni ana cewa aljunudul ilahiyya rundunoni na Allah da ba dan Allah ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewarsa a duniya rahama ce ga al'umma ba wallahi da wannan iska da aka saukar musu to da iskar barnar da za ta musu sai ta fi arrihal aqim da Allah ya saukar wa adawa babbar iska ce mai barna to amma sun ma samu sauki akan wannan iska da Allah ya saukar saboda annabi yana cikin su sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya saukaka musu Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah bai zai musu azaba ba ta azabar isti'sal kararwa gaba ɗaya kana cikin su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka yi zuba musu iska ta watsa su ta kyakketa su daman son zuciya ne ya haɗa su kuma Allah ya kawo iska ta watsa su akhlaq ne min qaba'il shatta ƙabilu ne daban-daban na kafirai garuruka daban-daban ƙungiyoyi daban-daban masu ra'ayoyi daban-daban amma yau sun haɗa bakinsu gaba ɗaya saboda su yi faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya sauka musu da wannan iska da rundunoni na mala'iku Allah ya ce annabi wa junudan lam tarawha suka kora su da kansu suka baje suka watse suka gudu kowa ya kama gabansa annabin da ba a kashe ba kenan suka zama masu asara a nan duniya masu asara a lahira a lahiran ba su samu ba dan ba za su samu ba sai zunubi kudin kudin duniya kuma bala'i da bakin ciki ya dame su wannan muhammadin da ba sa so su ji ɗuriyarsa suka ci gaba da jin ɗuriyarsa sun himmatu su kashe shi sun himmatu su karar da rundunarsa amma Allah bai ba su dama ba Allah ce wa kafa Allahul mu'minin alqital Allah ya isar wa mu'minai yakin yi musu da kansa ba su yi ba Allah ya ce muke su shi kadai kafa Allah wahda wa nasara abdahu wa azza jindahu tabaraka wa ta'ala وكان الله قويا عزيزا lalle Allah mai ƙarfi ne da ya juyar wa da kafirai ghaiz dan su fushin su waradda Allahu alladhina kafaru bi ghaizihim ya juyar da su da fushin su da bakin cikin su da bacin ran su da fushin su da suke wa annabi lam yanalu khaira ba samu ni alheri ba wa kafallahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyan aziza قويا عزيزا بحوله وقوته da dabararsa da ƙarfinsa ya juyar da su taɓaɓɓu ya kuma ɗaukaka musulunci da ma'abuta musulunci ya gaskata alkawarinsa ga nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam na taimakon da zai masa da kuma agaza masa da shi da mutanensa da haka Allah tabaraka ta'ala ya ce wa anzalal ladina zaharuhum Allah ya saukar da waɗanda suka taimake su zaharuhum ay awanu al ahzab wanda suka taimaka wa ƙungiyoyin min ahlil kitabi cikin ahlul kitab ana nufin banu quraiza min al yahudi da kuma wasu daga cikin jikokin banu isra'ila kakanninsu sun zauna a hijaz saboda su yi koyi su bi manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda suka ganshi a rubuce ya ji junahu maktuban inda fi taurati an rubuta sifansa da bayaninsa a cikin attaura wal injil amma Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abin da suka sani ne ya zo suka tabbatar shi manzon Allah shi din ne dai da Allah ya bada labari a cikin Attaura da Injila sai suka kafirce masa wa alaihim la'anatullah Allah ya la'ance su to Allah ya saukar da su min sayasihim daga gidajensu aka aka fitar da su kenan min husunihim sayasi ana nufin hisin hisin gidajensu masu kyau da suka gina masu ba su kariya ana ce da sayasi albakar sayasi albakar saniya ana ce da kafanta sayasi a larabci ƙurunu hakinan saboda me yasa aka ce da sayasi albakar wato kahon saniya ai kahon saniya shine a sama to shine Allah ya ce wa anzala allazina zaharuhum min sayasihim daga gidajensu da suke sama Allah ya sauko da su ya barar da su wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba ya jefa tsoro a cikin zukatansu ar-ru'b shine al-khawf haka Allah yake in ya tashi karya mutum ba a yaƙe ka ba sai a jefa maka tsoro ka tsure tun kafin abokin gaba ya zo ya haɗu da kai saboda sun haɗu da mushirkai don su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sani walaysa man ya'lamu kaman la ya'lam ai wanda da wanda yake mai sani da wanda bai sani ba ba iri ɗaya bane suka tsoratar da musulmai suka firgitar da su saboda taron gayya da suka yi in an gansu sai an tsorata Allah ya yi maganin su Allah ya karfafi addininsa ya karfafi manzansa suka sun zo ne don neman duniya fan akasa alaihimul halu wan qalabal falu inji ibn wannan ibn kasir halin da suke tsammani na su ne za su yi nasara sai abin ya juya musu sai annabi ya nasara da musulmi suka zamanto sun yi asara a wannan kasuwanci nasu sun nemi ɗaukaka faka ma ramul izza kamar yadda suka nemi ɗaukaka uzillu aka kaskantar da su wa aradu isalal muslimina fastusilu suka nemi su tumbuke su karar da musulmai gaba ɗaya sai kuma ba a karar da musulman su aka karar da su ga ga hasara ta lahira aka kakkashe na kashewa aka kuma ribace na ribancewa Allah ya ce fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa Allah tabaraka ta'ala yayi mana wannan bayani ne ba dan komai ba dan ya nuna mana wato a a karfin mulkin sa da sarautarsa sai Allah ya ce me
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا Allah ya ce kuma du ya gada muku ya gadar muku bayan kun kore su Allah tabaraka wa ta'ala ya muku arziki ya gadan muku da gidajensu da dukiyarsu gaba ɗaya kuka gaji gidajensu kuka gaji gonakinsu kuka gaji dukiyarsu gaba ɗaya atiyatul qurazi yake cewa an bijiro da ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar quraiza sai aka yi shakka a kaina cewa shin na kai girman da ake so goban kai ba فشكوا في فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد النبي يقول كبوتي karkashin cibiyarsa ku duba ku gani ya fara tsirar da gashi na balaga ko bai tsirar ba ya ce fa nazaru fa lam yajidu ni ambattu suka bude ba su san ba su tarar da ni na balaga na fudda gashin balaga ba ba'du ya ce aka kyale ni aka sanya ni cikin ribatattun yakin da aka ɗauke shi ne fariƙan taƙatuluna wa ta'asiruna fariƙa wa aurasa kuma ardahum wa diyarahum amwalahum Allah ya mayar muku da ƙasarsu da gidajensu da dukiyar duk abin kamar da abin da za ku gaja wa ardan lam tata'uha da ma wata ƙasar da ba ku je kuka taka ta ba ita ce Khaibar wasu suka ce Makka kamar yadda Malik ya rawaito daga Zaid bin Aslam wasu suka ce wa ardan lam tata'uha shine Faris da Rum Ibn Jarir yace yajuzu an yakuna al-jami' duka ma zai iya yiwa wa arzan lamta tahuha din zai iya yiwa ko khaibar ko makka ko farisa ko rom din gabaki daya wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah ya kasance mai iko ne akan wato komai da komai um, abin da ya faru shine kamar haka mun karanta a baya cewa banu ƙuraiza wannan mutane da suka yi zaman alkawari tare da manzon Allah Yahudawa kenan sun yi zaman lafiya zaman alkawari an kulla kawance ba za su yaƙi annaba ba ba za su ha'ince shi ba ba za su yaudare shi ba da suka samu labari za a zo a yaƙi annaba sai suka warware wannan alkawari suka haɗa kai da rundunonin yaƙi suka sauka a madina suka ce yau alkawarinmu da muhammadu mun warware shi mu ma za mu yaƙe shi annabi bai sani ba ya saki jiki ya ɗauka ba za a taɓa shigowa ta ɓangaren su a cutar da shi ba wannan yake nuna maka shi kafiri yana da wahalan sha'ani yana da wahalan sha'ani ka rinka ɗaukan izina da tarihin musulunci da abin da suka yi wa annabi ka lura ashe ziga su aka yi kuma suka ɗauki zigan su ma suka zuzzuga na zigawa duka dai aka haɗu dai aka haɗa kai a yi tsiya ɗan aiken shine huyai ibn akhtab an-nadri huyayyu ibn akhtab an-nadri la'anahu Allah Allah la'ance shi Huyay ibn Akhtab an-Nadr ya shiga gurin Bani Quraiza ya samu shugaban su Kab ibn Asad ku rabu da Muhammadu ku zo mu yake shi yau ƙaryarsa ta ƙare yau za mu gama da shi duk rundunoni ƙurin shawa da garuruka da ƙabilu duk mun taho ku zo a tafi da ku sai da suka warware alƙawarin nan shi da yana ga gaskiya bai kamata ya warware alƙawarin ba shi shugaban kenan ya ce wai haka hajji ituka bi izid dahari wa ataituka bi quraishin wa ahabishiha wa ghatfana wa atba'iha kai da Allah kana shirme na zo maka da ɗaukaka ta har abada ka rabu da Muhammadu ga shawa duka da danginsu da ‘yan uwansu da ƙwansu da ƙwarƙwatarsu ga ƙabilar Gatsfan da duk mabiyansu duk na taho da su kai ka ce ba za ka zo ka bi mu ba sun taho gaba ɗaya yau sun ce ba za su bar madina ba sai sun sai sun hallaka Muhammadu sai sun tashe shi sun tashe musulunci gaba daya jama'a ku tuna wannan gaba da ake wa addinin musulunci tun farko tun farko kabun nan yace da shi shi wannan kab bin asad kenan yace kai tanka ban yadda da wannan maganar taka ba ka dai zo min da kaskanci ne da tozarka kai shi'umin mutum ne ka rabu da ni wallahi huyai din nan malam bai kyale shi ba sai da ya juyo da shi ka ce ai an shirya za a faɗa da annabi kawai Quraiza sun karya alkawari labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya rasulullahi waɗannan yahudawa fa sun ci amana bayan tsoron da ake ji da shi na gayya da aka yi to waɗannan ma na kusa da mu ɗin sun warware alƙawari wa shakka alaihi wa alal muslimina jiddan ibn kasir ya ce wannan abu ya yi tsanani wa annabi ya yi tsanani wa musulmi sosai ba su ji daɗi ba to amma ina Allah sai da ya ƙarfafe shi ya girmama shi ya juyar da waɗannan rundunoni ga baki ɗayansu ha'ibina bi aksari safakacin suna ke taɓaɓɓu da kasuwanci wanda yake mafi hasara manzo Allah ya koma garin Madina mu'ayyadan mansuran Allah yana taimakonsa kuma yana ƙarfafansa shine Allah ya saukar da wannan ayoyi wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira manzo Allah ya koma garin Madina ya ma ajiye makamansa iska ta baza su ta watse sun gudu su Abu Sufyan suna cewa kowa ya kama gabansa kowa ya duba kabilarsa ce jama'a ku tafi iska ce ta taso ba a ganin gabar ba a ganin yamma ba ka ganin na kusa da kai ta ɗauke hemominsu gaba ɗaya ƙasa ta cika idansu gaba ɗaya sun rasa inda za su yi shi yasa suka ce a gudu ba kar a zauna yanzu Allah yana cikin farin ciki ya koma da yana cikin bakin ciki ya ajiye makami ya shiga yana wanka saboda wannan gajiya ta yaƙi yana gidan ummu salama Allah ya dada ita cikin matansa wallahi mala yana cikin wanka sai ga mala'ika jibrilu ya bayyana gare shi yana ɗaure da rawani na istabaraki yana kan taguwa ita ma taguwar an lullube ta da dibaji ya ce a wadata silaha ya rasulallah ya ce ya manzan Allah har ka ajiye makamanka har ka shiga wanka saboda aminci annabi ya ce kwarai kwaye an gama jibril yake cewa to lakinnal mala'ikata lam tada aslihataha ina shaida maka mu mala'iku ba mu ajiye makaman mu ba yana hannu malam kaji yadda Allah yake taimakon manzon Allah mala'ikun ma aka turo su da makami wai yanzu sai wani yazo yana fada da sunnar annabi ko da hadisan annabi zai ci nasara wallahi har abada ba zai ci nasara ba ku kwantar da hankalinku wallahi wallahi al'azim malam ƙaryar mutum ya faɗa da magana annabi ya faɗa da sunan manzan Allah kuma ya ci nasara ka duba tun a can mala'iku Allah ya turo da makami a hannunsu mala'ika ba makami ma ya aka kare balantana da makami kai duka don a kare wannan hanyar a kare wannan da'awar kana nan kana rashin hankali ba ka lura da tarihi ba ka san me yake kake yi ba ce to mala'iku ba su ajiye ba ya ce jibril ya ce wa hada al'ana ruju'i min talabil qaum ni gani na tafi zan je nemo waɗannan abokanan gaban wallahi ba za mu bar su ba ko da iska ta watsa su ko sun shiga tsoro sai mun nemo su zai juya ya tafi jibril ya ce kuma ya ce inna allaha ya amuruka Allah yana umartan ka ya manzan Allah an tanhadda ila bani quraizata kamar zaka yunkura yanzu yanzu ka fita daga wurin wankan nan ka dauki makaminka da mutanen ka tafi ka je ka nemo bari quraiza wanda suka warware maka alƙawarin nan bai kamata a kyale su ba a tafi Allah ne ya ce in gaya maka haka in ji Jibrilu kaga wannan wahayi ne amma ba na ƙura'ani ba sunna ne ko ashe ita ma sunna wahayi ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidu alquwa ce maza maza a wata riwayar annabi ya ce ina zan tafi jibrilu ya ce Allah ya ce ka tafi banu quraiza ya ce fa inna Allah ta'ala amarani an uzalzila alaihim Allah ya umarce ni jibrilu in girgije su manzo Allah ya take min faurihi a wannan lokacin a take ya shirya ya mai da kayansa ya ɗauki makami ya ce jama'a banu ƙwarezan nan daman tana da wasu milamilai ne tsakaninta da madina bayan azahar ne abin ya faru malam manzo Allah ya ce wa sahabbai la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi bani quraiza ko la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi bani quraiza duk ku tattara ku fita kar wanda ila asar a cikin ku sai a banu quraiza mu hadu a can kun gane su a banu ƙuraiza wannan yahudawa da suka warware alkawari suka ci amana annabi duk ba haka ya kukan suke zaga annabi aka ci mutunci annabi aka shiga kimansa annabi aka tozarta ai duk suka tafi daman annabi ya magana ai alatul kawai kowa tafiya yake mutane suka tafiya a sai da sallah ta riske wasunsu a hanya ta riske su ma a hanya la'asar ta yi ba ƙara sabonin ƙwarela ba sai suka samu rabuwa su su biyu wasu suka ce jama'a lokacin la'asar ya yi za mu yi sallah wasu suka ce kun manta annabi ce wayi kada ɗayan ku ya yadda ya yi sallah ta la'asar sai a banu ƙwarela la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi fi bani quraiza ai ba za mu yi sallah ko ina ba ko da la'asar din za ta wuce la'asar din lokacin ta kenan can za mu je mu yi sallah wasu kuma suka ce a'a abinda annabi yake nufi ku yi sauri ku yi sauri ku yi la'asar a bunu ƙureza amma ba yana nufin in la'asar ta yi ku yi sallah ba haka suka yi dai suka rabu gida biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi kun san waye barwa Madina a lokacin makafan nan Abdullahi ibn Ummi Maktum al'aba al-kafif yace kai rike mun Madinan gaba ɗaya na tafi ladanin annabi makaho mai kiran sallah ya ce ina Ali bin Abi Talib ya ce gani ya ce ɗauki tutan nan ka riƙe ta ka daga ta la'ila illallah ne kawai ka ta tafiya za a biyo ka manzo Allah ya isa banu Quraiza ya ce wasu habbai waɗanda suka yi sallah sun kyauta su ma wanda ba su yi ba dai ba wanda ya laifi a cikin ku je a yi aiki ya ce a kewaye mun garinsu gaba ɗaya haka aka kewaye garin nasu na yahudawan gaba sun gama munafurci sun dawo gidajensu suna cikin bakin ciki sun ɗauka kaza kaza kaza abokanan gaban sun tattafi su kuma gashi an dawo kansu kaga tsiyar munafurci kenan tsiyar munafurci duk wanda yake kulla munafurci abinda zai biyo baya kenan yan wutar ta ci ta ci ta ci wallahi sai ta dawo kanka sai an nemo ka sai an nemo ka kuna nan kuna kulla mutane bala'i an jefa mutane cikin tsoro da firgici kuna cikin mutane amma da ku ake yi saboda za a ba ku kuɗi saboda kuna neman abin duniya za ta zo za ta bayyana ranar tonan asiri watakila ranar da kwanan ka ya ƙare kenan za ka tafi baka shirya ba kar ka yi munafurci kuma kar ka yadda a yi da kai Wanzu Allah ya ce, Ku zo mu kewaye garin nan. Wallahi malam sai da aka yi kwana ashirin da biyar ana tsaye, an rufe garin. Ya ce, In wani ya isa a cikin ku ya fito. Kaji tumina ce, Na gode. In wani ya isa ya fito, malam ya kaga jarinta, ya kaga izzatul Islam, ƙarfin musulunci. Malam sun riƙe Allah ba cin riba, ba cin haram. Musulmin da ba ha'inci ba zalunci ba yaudara ba zina ba caca ba jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ba karuwanci ba giya ba ba sa yi Allah kawai suke bi gaskiya suka rike malam yasa Allah ya taimake su ya sanya tsoron su a cikin zukatan abokanan gaba kai kuma duk wannan abin da Allah ya hana duk kana yi kai ne caca kana musulmi kai ne shan giya kana musulmi kai ne luwaɗi kana musulmi kai ne zina kana musulmi kai ne cin haram kana musulmi kai ne kashe ɗan uwanka kana musulmi duk wata barna da ake yi kana yi ka gaya mun wani barna ne ake musulmi baya yi to da me za ka fifici kafiri yaya kafiri zai ji tsoronka ban sani ko ko ba ku gane ba abin da aka hana mu yi wanda su suke to mu ma muna yi bai bambancin mu kalmar shahada ne tsakaninmu da su mun ki mu aikata abin da aka ce sharaɗin ka ji su ji tsoronka su ga girmanka su lallaba ka kai ma ka ji tsoron Allah ka ka bi girman Allah ka bi dokar Allah to baka bi ba dan haka Umar ya ce tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba bin Allah da da'a lokacin da aka je Kusantiniya kenan yace waɗannan mutane Allah ya ba mu nasara ne a kansu saboda sun ki su bi Allah sai Allah ya ɗauke mu ya ɗora mu a kansu duk da sun fi mu yawa duk da sun fi mu yawan makami sun fi mu ƙarfin tattalin arziki sun fi mu sun fi mu amma da yake mun fi su imani mun fi su bin Allah mun fi su tsoron Allah sai Allah ya ba mu ƙarfi daga gare shi muka danne su muka yi nasara a kansu yace ina jin tsoron ranar da za ta juya musulmi su zama iri ɗaya da irin waɗannan mutane suna aikata abin da aka hana yace a lokacin wanda zai nasara a yaƙi shine wanda ba kowa ƙarfin makami amin da haka ya kamata mu gane raunin mu addini shi yake sa ake rena mu don wannan abin da ake mana kake gani wannan cin kashi a duba yawan mu a duba tattalin arzikinmu a duba kaza ɗinmu amma ka duba a zo a yi mana abin da kowannen mu sai ya shiga uku yana kuka yana zubar da hawa yana ta addu'a Allah ka kiyaye Allah kiyaye wasu tsirari a cikin mu su suka zuke wannan saboda sun rena mu suna tare da mu muna tare da su suna kallon mu muna kallon su yi mana ƙarya su yi mana sharri abin da babu kuma muna nan mun zuba ido 'yan boko mu ba su wakiltar mu sai kaɗan 'yan siyasar mu Allah kiyaye kaɗan ne suke wakiltar addinin su a siyasar su masu kuɗin mu Allah ya sauwaƙe kaɗan ne a cikin su suka damu bari su taimaki addinin musulunci da dukiyar su a duniyar ce kawai a gaban su masu sarautar mu su ma haka kaɗan ne a ciki suke iya wakiltar addinin su da haka musulmi sun waye gari ba su da wakili a duk wurare baka da wakili waye zai wakilce ka waye zai fito ya magana a matsayinka a matsayin addininka in an takali hancin musulunci waye zai fito ba tsoro ya mai da martani babu wanda zai iya magana ya ta kara di miskini talaka ne yana ƙauyensa ya gama ihunsa ko unguwarsu ma labarin bai wuce ba wanda yake da daman yake da ikon yake da mulkin a hannunsa shi kuma Allah ya sa masa tsoronsu firgicinsu wallahi duk wannan ƙasƙancin da muka shiga kar ku ƙara kar ku rage wallahi wannan halin ne ya jefa mu ba mu bi addini ba mu rike gaskiya ba lau mun kama Allah lau mun bauta wa Allah Allah zai sa tsoron duk wani makiyin mu a zukatan ba su isa su takale mu ba wallahi amma wallahi idan ba mun yi da gaske mun koma ga Allah ba sai sun mana korar kare a cikin garurukan mu da gidajen mu wallahi alazim ina ga muku wannan kada Allah ga wannan rana kuna ganin yadda abuwa suke ta lalacewa a fili abun duka baka isa kai da ka ba abun bakin ciki abun mutuwa abun fashewar zuciya ana kallo me yasa kun ki bi Allah mun samu dama ba mu aiki da ita mun samu iko ba mu aiki da shi yanzu ka duba yadda aka samu arewa a gaba mu ake kashewa mu ake kona gonakinmu talakawa mu an hana su noma mutanen ƙauyukanmu ai tabi mutumin ƙauye yana buƙatar baya iya cin abinci sau uku a rana a shiga gidansa a sace shi a ɗauke shi a kashe na kashewa kuma a sa sai sun tattara kuɗaɗen garinsu gaba ɗaya kuma su ba wani ba wanda zai kare ka a gari a ɗauke ka a tafi da kai ba wanda zai ƙwace ka gwamnati ma mutum sun ta ƙwace ka ba kuma su fito su yi bayani da hotonsu da fuskarsu ana kuma kallon su ce kuma haka za a yi me jawo zalunci ba a yin daidai mulkin ne ba a daidai ake yi ba kowa kuma ya sani sai dai ki faɗa yau ɗan sanda in ya sama ka a hanya so yake cuce ka kawai a hanya ɗan uwanka garin ku ɗaya fa kuma duk ɗaya kuke kawai yunifom fa kawai ya saka Allah Allah yake kai laifi ko ya kirkiran maka laifi ya cuce ka kawai da cutar ɗan uwansa yake cin abinci yake cafane ne zalunci idan mu'amala ce ta shiga tsakanin mu kuɗi da kuɗi duk wanda kuɗin wani ya shiga hannunsa ya rike ba zai bayar ba ka karya dan uwanka a kasuwa ka cinye kuɗinsa idan iyali ne a ƙarƙashin ka ka zalunce su ka cuce su ka shiga hakkinsu addinin mun ƙi mu bi mun ƙi mu raya sunnar mun ƙi mu raya masallatan mun ƙi mu yi abin da ya kamata mu yi da haka Allah yake jarabe mu da bala'i talauci yana nan yana yawo kamar zai rubuta kansa a jikinmu wallahi ga ƙasar noma amma ba abinci daji a garin nan kana fita daga nan kafin ka je wudin ga daji da yawa fa ga ruwa a ta ruwa ya ta ambaliya amma ba abinci in aka nomo aka nomo aka kawo abincin ya haɗu ya yawa a gari kai ta ganin motoci tirela ta shinkafa shinkafa shinkafa masara masara masara masara ya sauka yayi ƙasa yayi ƙasa yayi ƙasa kuma sai Allah ya hana ka kuɗin da zaka je ka saya gashi kana ganin sa arha gare sai ba arhar banza kenan yayi arha amma ba ka iya saya har yanzu ba mu wasu ba ba mu faɗaka ba a gidanka fa gidanka gidanka abu za ka yi harka a gidanka wai ba za ka isa iyalanka su bi Allah ba ka ga mutum musulmi iya zuwa masallaci yana sallah yana karatu yana zuwa kaza biki kawai zai yi auren yarsa kurin sai an keta dokar Allah a gidansa iya kallo bai zai iya nawa a gama kuma ya zo masallaci a ce a kawo salatin annabi shi ma ya shafa ba ma iya kontrolin gidajenmu 'ya'yanmu ba ma iya hana su barna ta'adi muna ganin masu laifi a cikinmu muna taimakonsu muna kuma kare su don haka Allah ya ba wa mutanen farko nasara ne akan abokanan gaba ha saboda sun rike Allah sun bi Allah yau kuna so Allah ya ba ku wannan nasara kuma ku rike Allah ku bi Allah idan ba yi ba kuma za a yi ta karatu kam ana sharhi ana bayani amma nasara kuma tana nesa inna nasarallahi qarib kusa ce amma gawa ga masu bin Allah karibun minal musinin wanda yake bin Allah kwana ashirin da biyar suka gaji ƙarshe suka fito suka yi magana annabi shi za a muku hukunci tunda kun ci amana kun karya alkawari abokanan gaban da kuka haɗa baki kuka haɗa kai da su yau Allah ya watsa su kuma ga ku a hannunmu munafukan Allah yahudawan banu ƙuraiza ka riƙe wannan shine tarihin bani ƙuraiza a madina za ku hukuncin hukuncin da annabi zai muku ko kuma za ku hukuncin dan uwanku Sa'ad bin Mu'az a wata riwaya suka ce kai hukuncin annabi aka ce musu ai ai hukuncin annabi ne gaba ɗaya yanka ku za tilas hukuncin wanda ya ci amana ya karya alkawari kenan suka ce sun zaɓi hukuncin sa'ad bin mu'az sayyidul ausi saboda kawance suna da kawance da su a lokacin jahiliya suka ce sa'ad bin mu'az muna tsammanin zai kyautata mana zai daga mana kafa kamar yadda abdullahi ibn ubai ibn salul shugaban munafukai ya yi wa mawalinsa banu kainuka'a shi ya ɗan ɗaga musu kafa ya taimaka musu sun ɗauka shi masu ajiye musu ashe wa sani ba sa'adu Allah zai waffaka shi zai hukuncin da Allah yake so ya yi za mu zo mu karanta abin da ya same shi harbansa aka yi a nan a ƙarƙashin kuncinsa nan gurin da kibiya wani ne ya seta shi ya harba masa ita ya ce ɗauki wannan na kason kenan ni ne wane jini ya rike haka jini ya ta zuba za mu zo mu karanta kisar abin da ya faru yanzu insha Allah manzo Allah ya sa shi ya ba shi wurin zama a masallaci aka yi mai tanti shine tanti na asibiti na farko a duniya da aka fara yi a masallaci shine Bukhari yayi babi yace ya halatta a kafa tanti ɗakin asibiti a cikin masallaci babu laifi kuma shine dalilin yin asibiti a masallaci saboda annabi yayi wa Sa'd bin Mu'az asibiti yace ku ajiye min shi nan kusa da masallaci in yi jinyarsa don in rinka gaishe shi ina kusa sa'adu ya ji bashin rai ya ji damuwa ya yi addu'a ya ce Allahumma in kunta abkaita min harbi ƙurashin shay'an fa abkini laha ya Allah in a cikin iliminka akwai ɗan sauran yaƙi da ka rage na ƙurashawa da za a yaƙe su Allah ka banni don ni in je in maka wannan aikin ka ji maza wa in kunta wada'atal harba bainana wa bainahum shikenan fafjurha wala tumitni hatta taqirra aini min bani quraiza in kuma babu yakin ubangiji tabaraka wa ta'ala karka dauki raina ina roƙon alfarma ya Allah karka dauki raina sai ka sa na samu wani farin ciki mun rama abinda banu quraiza suka yi mana waɗannan kafirin kenan Allah ya karɓi addu'ar sa'ad annabi ya zo ya kewaye su kuma ya ba su zaɓi ku zaɓi ko hukuncin da zan muku ko hukuncin da sa'ad bin mu'az ya muku suka zaɓi na sa'ad ba san ya je ya buga addu'a a kansu ba manzo Allah ya ce ku kira sa'ad daga Madina ya zo ya musu hukunci ga sa'ad ya taho yana kan jaki a wannan kissa kenan suka yi masa shimfiɗa jaki akan jaki yake malam sahabi akan jaki suka yi masa shimfiɗa ‘yan ƙabilar aus ƙabilarsa suke su to ya za a yi da su hukuncin su ne yanzu ake magana suna ta ziga shi yana kan jakinsa bawan Allah ko magana bai ba sakitun layarun da alayhi yayin da suka yi ta yawaita magana suka yi ta yawaita magana ibn kasir ya ce sadu sai ya ce laqad ana li sa'adin Allah ta'khudhu fi llahi law matala'in yace ina shaida muku yau lokaci yayi wa sa'ad da zai yi hukuncin da ba zai taba jin tsoron zargin mai zargi ba yau zan buga hukunci a cikin ku bana tsoron zargin kowa daga nan suka ce kai ba kyau labarin ba kyau yayin da ya zo kusa da hemar da annabi yake cikinta yana kan jakinsa manzo Allah ya hango ya tawo to shine aka kawo hadisin qumu ila sayyidikum fa anziluhu annabi ce ya sahabbai ku tashi ku tashi zuwa ga shugaban ku je ku sauko da shi daga kan abun hawansa shine in shugaba ya zo aka ce a tashi to shi anan an ce akwai sabanin malamai akan hadisin ku tashi ku girmama shi ne ko ku tashi ku sauko shi daga kan jakinsa dan daga kan jaki ya taho ku ɗauko shi ku sauko min da shi musulmi suka tashi suka je suka sauko da shi suna masu girmama shi suna masu mutunta shi ana jiran shi kadai zai yi hukunci waɗannan mutane da aka tsare su kwana ashirin da biyar yana zama manzon Allah ce inna ha'ula'i قد نزلوا على حكمك فحكم فيهم بما شئت سعد بن معاذ waɗannan mutanen waɗannan yahudawa maciya amana masu karya alkawari sun yadda za su hau kan hukuncin da kai musu na baka dama ka je kai musu hukunci duk da kaga dama a gama kes din nan yau duk abin da kace ayi musu shi za a yi fahkum fihim bima shi'ta malaka ga yadda Allah ke girmama mutane ko annabi da kansa ya ba shi dama ya ce kai ne za ka yi hukuncin kuma Allah ne masa wahayi haka sa'adu ya ce wa hukumi nafidun fihim ya ce ya rasulullah yanzu hukunci na mai zartuwa ne mai afuwa a cikin su ni kadai ake jira ne hukunci akan waɗannan mutanen Allah ce kwarai kuwa ya duba cikin hemar ya duba nan gefe ya ce har da waɗannan ma duk hukuncin da na yi a kansu ya yi annabi ce kwarai ya daɗa duba gefe ya ce wa alaman hahuna duk ya ta nuna su hannun nan bangaren duk in na hukunci ya yi manzo Allah yana cewa kwarai ya duba janibin bangaren da annabi yake hema inda annabi yake hemar da ya zo zai duba zai nuni a inda annabi yake bai iya juya fuskarsa a wurin ba mai inda zai ga annabi yana gurin haka bai iya juya ya kalli annabi ya ce haddana nan ba sai ishara ya ce ya kau da kai ba zai iya kallon annabi saboda girmamawa da mutuntawa sai ya ce haddana nan ma ya rasulullah yana so ya ce duka nan an bani dama ni kadai Allahu akbar annabi ya ce kwarai kuwa sai ce ya rasula a saurare ni ya ce to ya ce inni ahkumu an tuktala maqatilahum maqatilahum wa tusba zararihim wa amwalahum duk wanda ya isa yaƙi a cikin su ya balaga ya girma a kashe shi duk wanda a ciki aka ga inda ya balaga ya isa ya girma to a kashe shi mata da yara ƙanana duk su kuma mu ɗebe su a matsayin ribatattun yaƙi dukiyarsu kuma duk mu kwashe ta ya rasulullah abinda za a yi kenan manzo Allah ya ce laqad hakamta bi hukmillahi min fawqi sab'i sab'ati arqi'atin sadu kai hukunci da hukuncin Allah daga saman bakwai Allah haka yace a yanzu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ya ce to aje ai tono aje a ta tonon ramuka aka yi ta tonon ramuka ya ce ku kama kowa a ɗaure hannunsa a tamke shi aka ɗaure inda ba za ka iya kai wani abu ba ya ce ku sa su a cikin ramin ku bar kawukansu a waje ku ta sare wuyansu haka aka ba aka ta sare wuyansu aka ta sare wuyansu aka ta sare wuyansu ka san su mutum nawa ne mutum ɗari takwas ɗari takwas sai da aka zubar da su gabaki ɗaya aka duba duk wanda yake ɗan ƙaramin yaro ne bai balaga ba an yi sa alamar balaga a wannan rana shine a duba ƙarƙashin wato cibiyar mutum an ga yayi baƙin gashi mai kauri to ya balaga alamar balaga ne fitowar baƙin gashi mai kauri to ya balaga shi ma ya zama babba duk wanda aka gaba sai a ce koma gefe koma gefe mata duk koma gefe yara koma gefe duke su duka aka duka wannan kissar malam ta zo ne a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sunnarsa tabbatacciya da sirarsa kamar yadda alhamdulillah Allah ya dauki musulunci da hukuncin da Allah ya ga dama da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga dama riwayoyin sun zo masu masu yawa daban-daban amma dai mun takaici ne da da waɗannan da wannan ainihin wato riwaya to da ƙarshe sai Allah ya ce me na'am يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها نعم وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما سمي يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة منكن بفاحشة بينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
wannan kisar da baki ɗayanta kisa ce da ta shafi matan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun ga mata ne masu daraja manyan mata da aka dole mu ba su lokaci yalwatacce wadatacce insha Allah ta'ala sai karatu na gaba sai mu fara fafata akai kuma insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh